الله الرحمن الرحيم النداء وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو وأدواته ثمانية يا والهمزة أي وآ وآي وآيا وهيا ووا والهمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد وقد ينزل البعيد منزلة القريب وينادى بالهمزة وأي إشارة إلى أنه بشدة استحضار في سبيل المتكلم صار كالحاضر معه قول الشارع السكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في رفع قلبي سكان في رفع قلبي سكان وقد ينظم القريب ومنزلة البعيد فينادى بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة حتبعد كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد المسافة بقولك أيا مولاي وأنت معه أو إشارة إلى انحطاط درجته كقولك أيا هذا لمن هو معك أو إشارة إلى أن السامع غافل بنحو نوم أو ذهول كأنه غير حاضر في المجلس كقولك للسائل أيا فلان
na bismillah rahman rahim a siga ta biyar daga sigogin al'insha abtalabi shine annida wato uslubin nida kira wa amma nida fa huwa talabul iqbal da harfin na'ibin manaba ad'u shi kuma annida shine neman fuskantowa zuwa taro hankali wanda ana yin amfani da wani harafi da yake tsayawa a matsayin kamar fi'ili ne da fa'ili na ad'u yayin da ka ce ya ibrahim ma'anarsa kamar ad'u ibrahim wa adawatuhu samani abubuwan da ake amfani da su guda takwas ne ya walhamza wa ai wa a وآي ويا وآيا وحيا ووا waɗannan ta keɓanta da kiran mamaci ko kuma musiba kiran mamaci ya ke ta nuduba wa muhammada ila jibrila nan'a wa muhammada ajaba rabban da'a ko da fatima radiyallahu anha take faɗa yadda annabi ya faɗi to yace fal hamzatu wa ai lil qarib al hamza da ai ana amfani da su domin kiran wanda yake a kusa wa gairuhuma lil ba'id din ragowa kuma na nesa su da shi ana amfani da su ne domin kiran wanda yake a can nesa to amma hikimar zance takan sa wa kad yunazzal ba'idu manzilatal qarib fa yunada bil hamza wa ay isharatan ila annahu li shiddati istihdarihi fi zihnil li shiddati istihdarihi في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه أما أكن ما يرد البعيد ننسى منزلة القريب kamar na kusa akan ma'amalance shi da ma'amala ta wanda yake makusanci fayunada bil hamza sai a kiraye shi ta hanyar amfani da alhamza wa ai da ai ishara meye manufar haka don a nuna cewa ila naule shiddati istihdarihi fi zihnil mutakallim tsananin yadda ya kafu ya ake halarci a zuciyar wato mai magana sara kal hadiri ma'ahu ya zama kamar wanda yake tare da mai magana ka kauli sha'ir kamar yadda mawaƙi ya ce a sukana na amanar arakita ya kanu bi annakum fi rabbi qalbi sukkanu asukana na amanar araki ya ku mazauna na amanar araki tayakkanu ku sakankance a ranku cewa bi annakumu sukanun ku zaunannu ne fi raba'i kalbi a farfajiyar ko a sararin zuciyata shi wannan mutum yana magana da wasu mutane ne masoyansa wanda suke a can nesa can a nu'man al-arak amma saboda ya nuna kusancinsa da su da yadda suka zauna a zuciyarsa sai amfani da harafin su da ake amfani da shi domin kiran makusanci sai ce a sukana maimakon ya ce ya sukana sai ce a sukana hatta ka annahu ok sai na biyu wa kare na zalul karibu manzilatal ba'i shi kuma wanda yake akan akasa hakan kuma wanda yake a kusa ga ka gashi sai a yi masa kira da amfani da harafi na yadda ake kiran na nesa a ɗauke shi kamar manisanci fayunada bi ahadil hurufil mawdu'ati lahu sai amfani da ɗayan harafan da ake amfani da su don kiran na nesa isharatan ila annal munada azimush sha'an domin a nuna wannan da ake kiran fa mai madaukakiyar daraja ne rafi'ul martaba mai girman matsayi ne hatta ka anna bu'da darajatihi fil izami am darajatil mutakallimi bu'din fil masafa har ma kamar nisan matsayinsa da darajarsa a wurin wanda yake magana da shi kamar nisan tafiyar da take tsakaninsu da shi ne ga ka gashi amma sai kai amfani da lafazin da yake nuna kamar wanda yake zaune a cana ne kake kiransa wai kana nuna tazarar da take tsakaninka da shi fifiko yadda ya maka shal ya kai nisan kano da cana an gane ku ka kaulika kamar faɗinka a ya maulaya wa an tama'au kamar wani ubangidanka ko wani babba sai ka ce a ya maulaya ya sayidi bayan ga ka gashi maimakon ka ce a sayidi a maulayi ga ce ya maulayi don ka nuna tsakaninka da shi akwai nisa sannan kuma akwai kawai girmamawa kamar yadda Allah ya kance ya ayyuhan nabi lima tuharrim ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayk kaga Allah madaukakin sarki ya ce wa nahana qarabu ilaykum min hablil warid amma me yasa yake kiran annabi da abu na nesa girmamawa ce kuma akan kira wanda ga ka gashi da nisa da lafazin nisa shi kuma don wulakantar da shi da nuna shi ba kowa bane يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ku kafirai ba wani uzuri da za ku bayar a yau ai ga su ga Allah Allah yana jin su yana kusa da su amma ya amfani da domin ba a so ma a ja su a jiki ba isa ma a zawo su kusa da kusa ba saboda matsayin su ma bai kai ba ake nesanta su shine gashi ya ce au isharatan ilan hitati darajatihi ko dan a nuni zuwa ga saukar darajarsa a nuna shi fa ba wani mai matsayi ba ne ka kaulika aya haza kai wannan liman huwa ma'ak bayan ga ka gashi au ishara ila anna sami a gafilin li nahawi naumin au zuhuli ko kuma dan a nuna shi ga falalle ne ko bacci yake ko hankalinsa yana wani wuri ka annahu gairu hadirin fil majlis kamar ma baya wurin ka kaulika lissahi kamar wanda ya rabkana ya shagala ya ce a ya fulan a ya fulan bayan ga ka gashi to to kaga duk wannan wasu nukuta ce nukat ne balagiya fa'idodi ne na balaga wanda fahimta wannan in a ƙur'ani ne zai ƙara ma imani da ƙur'ani za ka daɗa jin daɗin alƙur'ani in wani waƙe ne ko wani zube za ka daɗe girmama mai abin kasancewa lallai akwai shi da hikima akwai shi da fasaha na'am
الإنشاء غير الطلب وغير الطلب يكون بالتعجب والقسم وصيغ العقول فبعت واشتريت ويكون بغير ذلك وأنواع الإنشاء غير الطلب ليست من باعث علم المعاني ولذا ضربنا صفحا عنها
al'insha gairu falabi insha gairu falabi wanda shi kuma ba neman wani abu ake ba shi ne ce ya kuna bai ta'ajjub yakan kasance ta nuna mamaki walƙasam ko rantsuwa wasegil okud da sigogi da ake amfani da su wajen ƙulla ma'amala ka bi'itu washtaraitu wa ankahatu wa zawwaltu wa ne ne duk sigogi ne na mu'amala na uqud to su ma insha ne gairu talabi amma mala yace wa ansha wa anwa'ul insha gairu talabi nau'o'in irin wannan insha'in laysat min mabahisi ilmul ma'ani ba su daga cikin abin da ilmul ma'ani yake bincike a kansu faliza da rabina safhan anha shi yasa muka kauda kai gabar da raba safhan an kaga wannan shi ma kinaya ce ma'ana a arabtu an na bijirar da kai kamar da in wani ya zo ba ka son kula shi ba kai waye sai kai masa haka ko ka ba shi safahata wajahir nan shi ne safaha ka juya masa baya ce alhaji ana magana zina zarauta an husafaha shina lati afa nadribu an kuma safaha zikiran an kuntum kauman musrifina ko mujrimi dan kuma barnata ne shikenan kuna ganin sai mu kyale ko mu zira muku ido ku ta barna ku ba amru ba na haya akan ku to sai albabu sani الباب الثاني الذكر والحمد إذا أريد إشارة السامع حكما فأي لفظ يدل على معنى فيه فالأصل ذكره وأي لفظ علم من الكلام بدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعلم عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا بداعي ومن دواعي الذكر أولا زيادة التقرير والإيضاح له أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ثانيا والتسجيل على السامع حتى لا يتعدى له الإنكار كما إذا قال الحاكم لشاهده هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا
na'am to shi kenan azikiru wal hazm wato abu na biyu babi na biyu a cikin ilmul ma'ani shine azikir wal hazm a ambaci abu ko kuma a shafe shi a kifadarsa shi ma akwai fa'ida akwai dalili na hikima da balaga idza urida ifadatin sami hukuma in ana so a fa'idantar da mai sauraro wani hukunci fa ayi lafazin ya dillo ala ma'anan fihi fal aslu zikru to duk lafazin da zai nuna wannan ma'ana asali shine ya ambaci abu waye lafazin ulima min al kalami li dalalati baqihi alayhi fal aslu hasfuhu abinda kuma an san shi saboda bai ragowar maganar ta za ta shirya zuwa gare shi to asali a shafe wannan magana wai za ta arada hazanil aslani idan kuma abin ya ci karo wayannan suka ci karo da wanda an sani wanda ya kamata ba a sani ba ka ya ambace shi ko kuma an san shi ya kamata a shafe shi fala yu'dalu an muqtada ahadihima ila muqtada al-akhar illa lida'in to ba za a kaucewa abin da ke sa a yi ɗaya zuwa ga ɗayan ba sai da dalili inda ya kamata a bayyana sai aka shafe ko inda ya kamata a shafe sai aka bayyana to ba a yin haka sai inda wani dalili da wata hikima da wata fa'ida da wani sirri da ake so a fito da shi to akwai dalilai da yawa famin da wa'iz zikir yana daga abubuwan da suke sa a ambaci abin da ko da ba ambace shi ba ma jimla ta riga ta cika magana ta tabbata ziyarata taqrir wal iba in akwai manufa ta ƙara tabbatarwa da ƙara bayyana abu nahau kamar ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun ula'ika ala hudan min rabbihim waɗancan suna kan shirya daga ubangijinsu duk wanda aka ce ya samu shirya daga ubangiji ai ya shiga cikin muflihuna ko ya zama cikin wanda suke masu samun babban rabo masu rabauta masu abin to amma sai sake kuma bayyana ce wa ula'ika humul muflihun ai almuhtaduna humul muflihun almuflihuna humul muhtadun to me manufa me hikimar dada maimaita dada fadar wa ula'ika humul muhtadun ziyadatu taqriri wal ibah dan a dada tabbatar da cewa akan shari'ar su dan a dada tabbatar da cewa su ne kubutattu su ne masu tsira kuma kaga su da ake magana a kansu su mominai din sahabbai da wai ai ba wasu ba a nesa suke ba ko ba manisanta ba ne to amma sai aka yi amfani da ismul ishara lilba'i maimakon a ce ha'ula'i alahu da min rabi wa ha'ula'i humul mafulu sai aka ce ula'ika waɗancan don meme hikimar wannan don a nuna matsayinsu da ɗaukakarsu shi ma za mu zo nan wajen ishara na nesa sai amfani da harafi na kusa na kusa ya amfani da harafi na nesa domin a nuna ɗaukakar darajarsu kuma alaɗin ita kanta da aka yi amfani da ita ta dillo ala rusufihim wa tamakkunihim fil hidaya kuma duk wani abin da yake shirya ne to su ne suna can ƙololuwa duk wani abu da za a ce kirki ne to su suna ƙololuwarsa in gaskiya ce to sun fi kowa gaskiya in adalci ne sun fi kowa adalci kamar da Allah ne ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ya fi kaiwa matuƙa da a ce wa innaka lazu khuluqin azim ala din nan tadullu ala uluwihi wa tarassuhihi wa tamakkunihi fil akhlaqil fadila duk wani hali na gari to shine lambawan nasa ya fi na kowa shi sa ko bahaushe in aka ce ya haƙuri me yake cewa sai annabi irin haƙurin da zai wanda zai iya yi sai haƙuri sai annabi ya mu dai to kaga shi kansa amfani da aladin shi ma akwai wata nukuta balagiya ko wani abu na balaga yana nuna su a ƙololuwar shari'a kuma shari'ar min rabbihim muwafaka ce taufiki ne daga ubangijinsu ba wayansu ba ne ba dabararsu ba kamar can da ya ce wa inna au iyakum la'ala hudan au fi balalin mubin allafu wan nashr la'ala hudan au fi balal hudan aka yi amfani da ala balal aka yi amfani da fi domin wannan innal abrara lafi illiyin wayan alfujara lafi ita shirya da gaskiya kullum a sama take ƙarya da ɓata da kafirci kullum a ƙasa suke shi sa da za su zagi annabi nu sai suka ce inna lana raka fi safahatin inna lana raka fi zalalin mubin fi zalalin mubin shi kuma da ya tashi amsa ya ce laisa bi zalalatun annakira fi siyaƙin na fai ma'om laisa bi zalala duk wani abu da za a kira shi bata laisa bi ba ni ba shi to a dalili na biyu da kansa abinda za a ambata sai a ƙi ambatarsa ko a ɓoye shi shine a tasjilu ala sami'i a tabbatar wa da mai sauraro an kai shi makura an tabbatar da hujja ta hau kansa hatta la ya ta'atta lahul inkar ta yadda ba zai iya yin inkari ya musu ba kamar idza qala al hakim da shahidi kamar idan alƙali yace da mai shaida hal aqarra zaidun hadha bi anna alaihi kaza shin wannan wane ya yi tabbatar wane yana bin sa kaza fa ya kuli shahidi na'am zaidun haza a ƙarrabe anna alaihi kaza mai shaidar sai ce i wannan zaidun ya tabbatar cewa ana bin sa kaza kaga in yace na'am ai ya wadatar to amma me ya amfani ya sake bayyana sunan zaidun yace zaidun haza at tasjilu ala sabiq to da wasu kuma ma dai manufofin daban bayan wannan na
دواء الحرب ومن دواء الحرب أولا إخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو أقبل يريد عليا مثلا ثانيا وضيق النقاط ألف إما لتوجع نحو قال لي كيف أنت قلت علي سهر دائم وعمر طويل باء وإما لخوف فوات فرصته نحو قول الصياد غزال ثالثا والتعليم باختصار نحو والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده لأن حرف المعمول يؤذن بالعموم رابعا وتنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويعد من الحرف اسناد الفعل الى نائب الفاعل فيقال حدث الفاعل للخوف منه او عليه او للعلم به او الجهل له خلق المتاع وخلق الانسان ضعيفا
to sai kuma min da wayil haz abin da ke jawo abin da ya kamata a ambace shi sai kuma a shafe shi ba a faɗe shi ba menene dalilin da ke jawo haka na farko ikhfa'ul amri ala an gairil mutalib muhatab kai dan a ɓoye malamarin ga wanda ba da shi ake magana ba ba a so wani ya san da wa ake ba a so ya gane kama ce akbala turidu aliyan matsalan kamar wani ana so a ce wani fa ya zo amma ba a so wanda ake kusa da shi ya sani sai a ce kawai akbala ai ya zo aga shi ya san da wa aiki amma shi wanda ake wanda kuma yake wajen yake jin magana shi bai san da wa aiki ba watakila ya ce man wane ne sai ce a wani ne wadiqul maqam ko kuma idan lokaci ya kuntace ko yanayi ba zai baya a yi dogon bayani a yi bayani mai yawa ba sai a takaice ba sai an faɗa ba wannan yakan faru ne in mali tawajju'in ko saboda raɗaɗi kamar yadda wani ya kawo wannan kalali kaifa an ta kultu alilu saharin da iman huzunin ɗawilu kalli eto ai a watan mai ko? ya fita kala le kaifa anta ya ce ya jikin ya kake kultu sai na ce alilun ba lafiya ni mara lafiya ne saharun da'imun rashin bacci madawwami wa huzunin tsawilun da ɓacin rai mai tsawon gaske kaga wannan hasfu ne ma'ana maimakon ce ana alilun kawai sai ce alilun mara lafiya wahalati kuma halin da nake ciki saharun da'im kullum ba na iya bacci wa huzunin tawil ga bakin ciki mai tsananin gaske to kaga damuwa da tsanani da yake ciki shi sa ma ba sai an tsaya ana wani dogon bayani ba an ce in ana sallah ba a magana wa imma li haufi fawati fursati ko kuma akan shafe abinda ya kamata ambace shi saboda gudun kada dama ta wuce نحو قول الصياد kamar mafarauci ya ce da wani abokinsa gazal gazal ga farauta nan ga farauta ga barewa nan ga barewa nan barewa barewa ko kuma za a kubutar da mutum daga wani hatsari kawai mutum ya zo zai tsallaka ce mota mota mota ko makaho a ce rani rani kaga hasfu ne me ma'anar wannan hasfu din haufa fawatil fursa nan aka tsaya yi masa bayani kai kaza kaza kaza to sai mota ta zo ta make ko ya fada rama kuma karshe sai ka biya diya in ka tsaya surutu ya mutu ka san malaman cikin sun ce man amkana hu in qazi nafsi falam ya fa'al zamina za ka iya kubutar da mutum sai ka tsaya kana ta kai kai shiru har ya fada yau ya halaka to sai ka biya an zo ana hira ka ce wallahi kamar na yi magana ina ganinsa kuma sharrin shaidan sai na kasa magana to caraf sai a kama ka sai ka sai ka biya diyarsa in kai ne ka ke magana sai ka biya diyar wata amin bektisari ko kuma a yi umumi a yi jama'u ta hanyar takaicewa za a iya shafe abu domin saboda abubuwan da komai da komai da ya dace ya shiga cikin wannan magana ta iya shiga na hau wallahu ya da'o ila salam Allah yana kira zuwa ga gidan tsira da aminci yana kiran wa ya da'u fi'il wa fa'il ina mafa'ul mahzo kaga jami'a ibadi me hikimar shafe maf'ul din lil umum lil ta'mim ya da'u jami'a ibadi yana kiran dukkanin bayansa kaga wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja makhraja makhrajan min ayi shay' wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga ne don komai ya shiga mafita daga talauci mafita daga kunci mafita daga ɓacin rai mafita daga cutuka mafita daga kaza komai zai iya shiga shine ya kawo ƙa'ida la'anna hazfal ma'amuli yu'zinu bil umumi wannan ƙa'ida ce hazfal ma'amul yu'zinu bil ma'amul bil umum ko ya dillo alal umum in dai aka shafe maqul bihi to komai da zai iya shiga cikin wannan to alama ce ta cewa shafe shin komai ma zai iya shiga sannan na hudu tanzilul muta'addi manzilatan lazim li adami ta'alluq al-garabi bil ma'amul akan san akan maida muta'addi fi'ili wanda yake ƙetare fa'ili zuwa ga fa'uli abu ya koma kamar matsayin lazi me yasa saboda ba wata manufa mai yawa da ake da ita dangane da shi maf'ul din nahau hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun alima lazim ne ko muta'addi ne ya alamu kaga lazim ne ko a muta'addi ne ba ma ga allazina ya alamu me ina mafa'ul din wallazina la ya alamuna ai shay domin ba wai so ake a kididdige abubuwan da suka sani da abubuwan da su wayannan ba su sani ba manufar maganar ita ce ilimi da jahilci ba za su yi daidai ba an gane? la yastawil alimuna wal jahiluna shi isa da aka zo halaysa allazina ya'lamuna waɗanda suka san me ba a faɗi suka san tauhidi da fiqh da sira da mandaki da aruli da wai a'a wallazina la ya'lamuna wannan ba san nan ba a faɗi kaza da kaza ba a'a so ake a jumlace tashbihi ne ko kuma muƙarana ce tsakanin allazina ya'lamuna wal alimuna wal jahiluna shafe ma'amul ɗin a nan manufarsa fa'idarta ita ce domin ba wata manufa mai yawa wajen me aka sani ɗin da me ba a sani ba wanda suka sani ɗin da wanda ba a sani ɗin ba su ne ake muƙarana a nuna cewa ba za su taɓa yin daidai ba to a karatunmu na ɗazu hal ɗin nan istifham ne hal hazal istifham ala haqiqatihi amla wani istifham a haƙiƙarsa na tambaya ce mai neman amsa ko kuwa to wane irin istifhami ne eh ba taubih ba ne ba takarir ba ne nafi ne nafi korewa ma'ana la yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kamar hal jazaa'ul ihsan ne illa al ihsan wa yu'add min al hazfi ana kirgawa daga al hazfu isnad al fi'l ila na'ib al fa'il in aka danganta fi'ili zuwa ga na'ib al fa'il aka shafe fa'ila fa yuqalu huzifa al fa'il lil hawfi minhu sai a ce ko dai an shafe ne saboda tsoro a da ake ji da tsoronsa au alaihi ko ana jiye masa tsoron wani abu da zai same alhaufu minhu shi abun ana jin tsoronsa alhaufu alaihi ana jin tsoron wani abu zai same shi aulil ilmi bihi ko a shafe dan an san abin aulil jahal bihi ko kuma an jahilce shi na hau surikal mata surikal mata an sace abu daga surika filu mazi mabani limalin safa almata na yi fayil marfo ko shine a matsayin fayilin daga ba a faɗi mai waye ya yi satar ba imma dai lil khawfi minhu ko tsoronsa ake je an san barawan amma an faɗa au alaihi ko an aka faɗa abin za a iya gano za a iya lalatar da shi kafin a riske shi aulil ilmi bihi ko an san ma shi wanda ya ɗin au aljahal ko dan ba a san waye ba kamar da ya ce wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum rarrauna to shi kuma wannan me gara na isnadul fi'l din ila naibul fa'il lil lil'ilmi bihi saboda ai an san mahaliccin an san waye halicci mutum din shine Allah da'if hal ko da'ifa menene hal to wasu sai suke cewa can an ce inna kai da kunna da'if azim kai afwan nan kuma an ce ok na shaidan ne a shi inna kaida shaitani kana da'ifa inna kaida kunna azim sai suke cewa kenan kaidin mata ya fi na shaidan can an ce azima nan kuma an ce da'i haka ne me yasa a'a me kenan da'ifa sai kuma mai girma ne? to cewa fa aka yi ina kai da kunna azim kaidinku mai girma ne shi kuma aka ce ina kaidan shaitani kana za'ifa kaidin shaidan rarrauna ne to to su kuma a'a ba a kan na maza ba da shaidan da mata wa ya fi kaidi shine maganar da ake to kuma an ce kai da hu da'ifa inna kai da shaitani kana da'ifa baka gane tambayar ba da mata da shaidan wa ya fi girman kaidi shaidan to ya aka yi kuma aya sai ta ce inna kai da shaitani kana da'ifa na mata kuma aka ce inna kai da kunna azim
yakin rancin kowanne a matsayin sa da yanki yawwa to na, na iblis na iblis ma da hanyoyi na mata ta ma da to ya bambancin yake ba a ganinsa Mhm. to to shi saboda a ɓoye yake nasa su kuma a fili suke amma su ma suna yi a ɓoya su ma sun fi a ɓoye wato wasu malaman cewa suka yi nan da aka ce inna inna kai da shaitan kana da'ifa Allah ne yake magana cewa duk sharrin da shaitan zai dan ya batar da bayinsa to wa'annan da ya zaba inna ibadi laysa laka alaihim sultan din nan duk a banza kaidinsa zai tashi wannan shi kuma inna kai da kunna azim wannan mijin da matarsa ta yi wannan kulle-kullen shi ne ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ba haka yi towa Allah ya ba maganar bu- kwatantawa tsakanin wannan ya fi wannan kona a ayoyin gaba ɗaya wannan ina kai da shaitan kana da'ifa yana fassara su ma- eh, ayoyin su inna ibani laysa laka alaihim sultan illa ibadaka minhumul mukhlasin yana fassara wannan wannan ko inna kai da kunna azim ruwa ne ya dake shi shi ne yake faɗa shi mijin wannan matan ne da ya ga yadda ta tsara wannan abin shi ne yake cewa inna kai da kunna azim yusuf ariza an haza wasu ga firili zambi ko ita inna kai da kunna azim kai da ku mai girma ne ba ma mu na kwata-kwata a tsakanin to mu ci gaba
الباب الثالث Mm.
التقديم والتأخير من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض ويدفع منها في نفسه أولى بالتقدم أو من الآخر لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في جملة الاعتبار فلا بد من تقديم هذا على ذاك من داعي يوجبه ومن الدواعي أولا التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة نحو والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمال Mm.
ثانيا وتعديل المسرة أو المساءة نحو العفو عنك صدر به الأمر أو القصاص حكم به القاضي ثالثا قول المتقدم محق الإنكار والتعجب نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الذخائر
رابعا والنص على عموم السنة أو سلب العموم فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي نحو كل ذلك لم يكن أي لم يقع هذا ولا ذاك والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو لم يكن كل ذلك أي لم يقع المجموع فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد خامسا والتخصيص نحو ما انا قلت واياك نعبد ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواعي خاصة لأنه إذا تقدم أحد ركنيه الجملة تأخر الآخر وهما متلازمان
sai a taƙadim wa ta'akhir a gabatar da wani abu ko a jinkirtar da wani abu abinda ya kamata a zo ya zo a farko ya zo a ƙarshe ko wanda ya kamata ya zo a ƙarshe ya zo a farko min al-ma'lum annahu la yumkinu an-nutq bi ajza'i al-kalam duf'a wahida sanannen abu ne ba zai yiwu a yi magana da kowane abu nan take duk a faɗe shi ba bal labudda min taqdimi ba'd al-ajza wa ta'khir al-ba'd dole wani abun a gabatar da shi wani a jinkirtar da shi walaysa shay'un minha fi nafsihi aula bit taqaddum min al-akhir kuma ba wani abu akan kansa wanda shi ya fi cancanta a fara faɗa ko wanda ya cancanta a kai shi ƙarshe lishtiraki jami'il alfazi min haisu hiya alfazin fi darajatil itibar domin dukkanin lafazuzzuka a matsayinsu na lafazuzzuka duk matsayinsu ɗaya darajarsu ɗaya don an faɗi wannan an kawo wannan a farko ko wannan a ƙarshe ba wani bambanci a tsakaninsu to amma duk sanda kaga kuma an kawo wani da ya kamata ya zo a farko ya zo a ƙarshe ko na ƙarshe ya zo a farko akwai dalili akwai hikima shi na ce falabudda littaƙadimi haza ala zaka min da'in yujibuhu lallai akwai dalili da yake wajabta a gabatar da wani akan wani faminar dawa'i yana daga abin da ke sawa a tashiyuku ilal mutaakhir a begantar da mutum akan wanda aka jinkirtar ɗin a ja hankalinsa ya rinka Allah Allah ya ji an faɗi menene wannan abu idza kana al-mutaqaddim mush'iran bi ba bi ba idan wanda aka gabatar ɗin abinda aka gabatar zai nuna wani baƙonta wani baƙon abu ne kamar da wani ya ce wallazi haratil bariyatu fihi hayawanun mustahdasun min jamadi kaga wallazi haratil bariyatu fihi abinda gaba ɗayan talikai suka ɗimauce a kansa wani abu ne wanda duk tunanin mai tunani da ba wane ne zurfin binciken mai bincike ya ɗimauce ya kiɗime ai kaga wannan jan hankali ne begantarwa ne sai kai ta son ka ji to wai me wannan abu hayawanin wata dabba ce mustahadasun min jamadi da aka yi ta da abu mara motsi wata irin dabba ce mai motsi mai magana amma asali da abu mara motsi aka yi kaga har yanzu dai akwai bukatar abin nan to meye wannan dabbar mutum kenan mutum an halice shi da turbaya turbaya nan ba motsi take yi ba halaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga wannan abu ne mai ban mamaki to tashwiq shine yasa amma inda kawai cewa kai hayawanan mustahadasun min jamalin al'insan hayawanan mustahadasun min jamalin wa haza shay'un yad'u ila al-hayra wal garaba kaza kaza sai ka ji kawai labarin bayanin shafal haka dai ba wani karfi amma da ya zo da shi da wannan jazalar wannan lafazi karfa yaya ka ji a jikinka kai kanka in dai kana da ɗanɗanon balaga za ka ji wani garɗi-garɗi ko? wallazi haratil bariyati fihi hayawanun mustahdasun min jamadi sannan wata ajilul masarra akan gabatar da abin da ya kamata ya zo a ƙarshe don a gaggauto da farin ciki ga wanda ake ga awil masa'a ko a gaggauto musu da ɓacin rai misali al'afu an ka sadara bihil amr wanda an kama shi da laifi an masa an yanke masa hukunci ko za a yanke masa sai aka ce amma an masa afuwa wani ya zo da gaggawa yana so ya gaya masa kaga sai ce sadar al'amur bil'afu ya an shine asalin jimla an ba da umarni a yi ma afuwa amma saboda ya gaggauta faranta masa sai ya ce al'afu an sadara bihi al'amur al'afu an sadara bihi al'amur ko kuma yana so ya ɓata masa rai zai ce alkisasu hakama bihi alqadi hakama alqadi bil qisas alkali ya zartar da hukuncin sai an yi qisasi ta'jilul musa'a kira wa kad yakunu al mutaqaddim mahatta al inkari wa ta'ajjub takan yiwu kuma wanda aka gabatar din abu ne da akwai inkari da ban mamaki a cikinsa kamar yadda wani ya ce a ba da tole tajriba ta nahadi'o bi hazihil zaharif yanzu bayan duk wannan gwaje-gwaje da tsawon gogewa da dadewa har yanzu kana yaudaruwa da wannan kyale-kyalen sai har yanzu baka san wane ba har yanzu yana rudarka kana abin nan da shi to kaga asali tanhadi'u bi hazihi zahafir ba'da tuli tajriba amma dan a nuna mamaki sai a gabatar da a ba'da tuli tajriba sannan wannas ala umumi salbi a nuna z- korewa gaba ɗaya au salbul umum ko kuma zare jama'u ɗin jam'i na farko takadima adati ya kuna bi takadati adatil umumi ala adatin nafi akan gabatar da lafazin umumi akan lafazin nafi korewa kamar kullu zalika lam yakun ta'amimus salbi kenan gamewar korewar ce kullu zalika lam yakun ma'ana lam yaqa hadha wala zaka kamar da zuliya da ya ce a kasuracin salatu amnasita sallar rage ta aka yi koman cewa kai sai ce kullu zalika lam yakun ai lam yaka a haza ma nasitu ma kusuracin sala wa ma nasitu ko kuma ta'amimus sal salbul umum a cire jama'un ba bai game komai ba يكون بتقديم أداة النفي على أداة الأموم نحو لم يكن كل ذلك dukkanin wannan bai faru ba ma'ana lam ya ƙa'il majmu' ba duka abin ne haka ya faru ba ba duka ne ya faru ba fa ya hatamilu subuta al-ba'di wa ya hatamilu nafaya kullu fardin zai iya yiwa gaba daya an ko an tabbatar da wasu ko kuma an kore ɗaiɗaikunsa amma a dunkule ne abin da bai faru ba wata hasis ko kuma tahasisi ma'ana keɓancewa da iyakancewa da takaicewa kamar ma ana ƙolitu ma ana ƙolitu ma ƙolitu ana ko ma ƙolitu sai ka gabatar da ma'amul amil ɗin ma ana kultu yana nuna kwata-kwata ba kai ne ka faɗa ba kamar iyaka na abudu yana takaice ibada akan shi Allah shi kaɗai wa iyaka nasta'in kamar yadda masu littafi za ka ga a muƙaddima ko a ƙarshe sukan ce wallaha as'alu an yamfa bihi man qara'ahu aw katabahu aw aw aw to kaga allaha taqdimul ma'mul kenan yadullu ala al-qasri wal ikhtisas cewa Allah shi kadai shi yake roko walam yazkur likulli likulli likulli min at-taqdim wal ta'khir ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواء خاصة لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر فهما متلازمان ba ambaci wasu dalilai keɓaɓɓu da suke sa a yi takadimu da ta'akhir ba sai dai wasu daga cikin wayannan da aka faɗa na'am
الباب الرابع القصر القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص وينقسم إلى حقيقي وإضافي أولا فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر نحو لا كاتب في المدينة إلا علي إذا لم يكن غيره فيها من الكتاب ثانيا والإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين نحو ما علي إلا قائم أي أن له صفة القيام لا صفة القعود وليس الغرض نفي جميع الصفات ما عدا صفة القيام وكل منهما ينقسم باعتبار الطرفين إلى أولا قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي ثانيا وقصر موصوف على صفة نحو وما محمد إلا رسول ويجوز عليه النور والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام أولا قصر الإخراج إذا اعتقد المخاطب الشركة ثانيا وقصر قلب إذا اعتقد العكس ثالثا وقصر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين والقصر طرق أولا منها النفي والاستثناء نحو إن هذا إلا ملك كريم ثانيا ومنها إنما نحو إنما الفاهم علي ثالثا ومنها العطف بلا أو بل أو لكن نحو أنا ناثر لا ناظم وأنا حاسب وأنا حاسب بل كاتب رابعا ومنها تقديم ما حقه التأخير إياك نعبد
to a babi na hudu ko na biyar albabin rabi'i fil qasr shi kuma wannan zai magana ne akan alqasr wato takaice wata sifa ko wani abu akan wani abu shine yace alqasru takhsisu shay'in bi shay'in iyakance ko keɓance wani abu da wani abu bi tariqin mahsusin ta wata keɓaɓɓiyar hanya wayan ƙasim ila haƙiƙi wa idafi akwai ƙasur alhaƙiƙi akwai ƙasur idafi falhaƙiƙi ma kana al-ihtisas fihi bi hasabi al-waqi wal haqiqa la bi hasabi al-idafati ila shay'in akhar al-qasr al-haqiqi shine wanda a bisa haƙiƙa bisa abin da yake a ƙasa haka abin yake kama aka ce la katiba fil madina illa ali idza lam yakun gairuhu fiha min al kuttab a ce a duk garin ba wani marubuci in ba ali ba in ya zamana kuma duk in aka bi ba inda za a samu wani rubucin sai shi to wani akan kira shi alkasru alhaqiqi kamar la khaliqa illa allah la ilaha illa allah haka wannan kasrul haqiqi ne ba wani ilah in ba shi ba al'idafi ma kana al'ikhtisasu fihi bi hasabil idafati ila shay'in mu'ayyan wanda keɓancewar ya danganta ne zuwa ga wani abu ba dukkanin komai da komai aka keɓance ba wani abu ɗaya ne kawai aka keɓance kamar ma aliyun illa ka'im ai ba wani ba wani abu ali yake ba sai a tsaye ai anna lahu sifatal qiyam la sifatul qu'ud a tsaye kawai yake wannan bai kore masa zama ba walaysal garat nafai jami'i sifati anhu ma ada sifatul qiyam ba ana nufin an kore dukkanin sifofi sai sifar tsayuwar ba وكل منهما ينقسم باعتبار طرفيه إلى قصر صفة على موصوف su kuma dangane da ƙasar da maksur alai su ne tarafai ya kasu kashi biyu ko dai a takaice wata sufa akan abin sufanta kama a ce la farisa illa ali an takaice siffar fursan siffar hawan dokin akan Ali kawai ba wani mahayi in ba Ali ba ko kasar mausufin ala sifatin takaice abin siffantawa akan wata siffa kama ma Muhammadun illa rasulun Muhammad ba wani abu ne ba sai manzo manzancin shi aka keɓance a tare da shi banda sauran sufofi ba a nuna cewa ba a kore ragowar sufofi a tare da shi ba saboda haka fajuza alaihi maut mutuwa za ta tabbata a gare shi kenan da suke ganin kamar in ya mutu shi kenan za a daina addini sai sai a ma muhammadin illa rasulun kada khalamin kabali rasul afa in mata a kutilan kalabtun ala kabiku ta shi manzo ne siffarsa babban bari za ita ce manzanci kenan yadda manzanni da suka gabace su suka mutu shi ma zai iya mutuwa to yanzu dan ya mutu shi kenan sai ku bar addini kaga shi ɗin aka keɓanta da sufar manzanci ƙasar mausufin alasifatin kenan wal qasr al idafi yanqasimu bi hasbi itibari hal al muhatabi ila salasati aqsam shi kuma qasr al idafi ya danganta da wanda ake magana a kansa ya rabu gida uku akwai qasr ifrad qasr al ifrad wato guda daya idan ya zamana idza taqada al muhatabu ash-sharika wanda ake magana da shi yana jin akwai wani wanda ya tarayya a cikin wannan sifar to sai a ce la misali la ka'ima illa muhammad ba fa wani a tsaye in ba muhammadu ba kamar yace suwaye a tsaye kaga yana jin akwai wasu mutum kaza da kaza to sai a yi kasar akan guda ɗaya ce la ka'ima illa muhammad ko kasr qalb idza taqadal aksa idan yana kudirce kishiyar abin da yake kamar ce la katiba illa ali sai zamana shi wanda yake ake gayawa kamar yana jin cewa umar ma yana rubutu ko umar ma a tsaye yake to sai a yi kasar kalb ta ce la ka'ima illa Ali ko la katiba illa Ali sannan kasar ta'ayin idan ta kada wahidan gaira mu'ayyan in ya kudirce wani ɗaya daga cikinsu yana kaza ko ɗaya daga cikinsu yana yin kaza to sai a an ayyana ta hanyar yin kasar kamar yadda ya ce a katibin kamar da amru da ali ya san ɗaya daga cikinsu shi ne mai rubutun to za a iya kasar sai a ce la katiba illa ali shi ne kasaru ta'ayin la katiba illa ali kamar ya ce hal amrun huwal katib am ali ko hal amrun huwal katib am khalid shin amri ne marubucin ko khalid to kaga nan yana so a tantance masa ne ko to za a ce la katiba illa ali to ya ake yin kasuru walil kasiri turukun min hannafe wal istisna hanya ta farko shine korewa tare da istisna'i kamar misali in haza illa malakun karim in dinnan nafiya ce ma haza ga kuma istisna wato sun takaice sifarsa gaba ɗaya akan sifar malakiya wannan kawai mala'ika ne mala'ikan ma karim mai girma sun kore masa mutuntaka sun kore masa aljantaka sun kore duk wata sufa kawai daga ce haza malakon kare wannan mala'ika ne kuma a mala'ikun ma na musamman ne akan yi amfani da innama na hau innamal fahimu ali dama dai inda aka ce innama sai a ce me me ake ce mata adatu hasri kaga inna malil hasri ko kafa wa makafufa e, wa minha العطف بلا أو بل أو لكن akan ya tafi da la da lakin ko bal dan ya nuna alƙasar kamar ana nasirun la nazimun ana nasirun la nazimun ni kawai rubutun zube nake ba mawaƙi ba ne ko wa ma ana hasibun bal katibun ni ba mai lissafi ba ne ni kawai marubuci ne to aga shi wannan ƙasar ne ka taƙaita kanka akan wannan wa min ha taƙadiyo ma haƙuhu ta akhir gabatar da abin da ya cancanta a jinkirtar da shi shigen wanda muka yi ɗazu shine kamar iyaka na abudu taƙadimul ma'amul alal amil na'am